الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله يا مشاهدون cikin ni'imar Allah da huwa cewarsa insha Allah yau zamu fara karatun littafin Larabci ko littafin koyon ka'idojin Larabci shine Alfiyat ibn Malik Alfiyat ibn Malik littafi ne da ya samu kabuli sosai mai albarka mai yawa kuma wato yake da wanda suka yi sharhinsa da wanda suka masa hashiya wanda ba iyaka wannan duka ya faru ne saboda muhimmanci littafin a wannan fanni har ka iya cewa ma kaman babu irin ya zama dukkan ɗalibin larabci ko malamin larabci in dai kai istishadi da baitin alfetunu malikin to ya zama ƙarshe a wajensu wato ya samu kima wanda wani littafin larabci na nahu bai samu ba duk da an yi su littattafai kamin sa da yawa shi kansa ibnu malikin din yana da littattafai kamin alfiyar da yawa tunda ita khulasa ce dama dan ya ya ta ya rairayo ta ne daga cikin littafin zakafiyatu shafi mai baiti dubu hudu da ɗoriya sai ya tato baiti dubu ɗaya da guda biyu a cikin wancan babban littafin na zakafiya to ya zama dai ta samu karɓuwa da yawa saboda yawan albarkarta za mu bi wannan littafi na alshiyatu ibn malikin gwargwadon iko da kuma bayani gwargwadon abin da za a fahimta insha Allah shi kacokan fanni na larabci na nahau yana da muhimmanci mai girma a addini gaba ɗayansa wanda idan ba da shi ba to magana ba za ta fahimtu ba za a gane ta ba ko da ku mutum ya ga ya gane kamin ya iya ka'idojin nahau to bayan ya iya ka'idojin nahau zai gane ashe da bai gane ba wani yana cewa annahau aula awwalan an yubda'a izil kalamu dunahu lam yufhama wai nahau shine mafi kamata ma a fara da shi saboda magana in ba shi to ba za a gane maganar ba to yana da muhimmanci kwarai ya tarihin nahau da aka faro shi da aka yi webinsa duk wannan magana ce mai sai mafi shahara dai abul aswad doli wanda yake tabi'i ne almajin sayyidina ali ne shi ne wanda sayyidina ali ya ba wa umarni ya aje ka'idojin nahau ko dai saboda dalilin wannan aya wa azanu min allahi wa rasuli ila an-nas yawm al-hajj al-akbari anna allaha bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu da wani ya zo ya karanta annan labari innal mushrikina wa rasulihi shi bai san ƙa'idojin larabci ba sai ya dafi rasulihi akan mushrikina mushrikina majrur ne bil ya'i saboda dan muzakkar salim ne to wannan kuma rasuli ismu mufrad ne sai ya wato ya adafin sa ya zama shi kuma majrurun bil kasrati ne to shi kuma balarabin da ya zo musulunta lokacin ko ya musulunta sai a karanta masa qur'ani to ya ji ya ji abin da larabcin ya faɗa wato cewa ba ruwan Allah da mushrikai kuma ba ruwan Allah da manzonsa kaga maganar ta ɓaci totally ta ɓaci dukanta yace to idan ya zama ba ruwan Allah da manzonsa ni kuma me zan yi idan manzonsa sai ta shi take to da labari to sai na Ali yace to lalle yanzu ajamawa da yawa bai bayi sun shiga musulunci kuma suna ɓata mana harshen ya kamata a ajiye wasu ƙa'idoji wanda za su tsare harshen wato daga samun lahan. Ko kuma har ma aka ce da ya zo ya ajiye masa ya bashi ya rubuto masa ga yadda ga yadda fi'ilai suke ga yadda fa'il yake ga ga inna ga akhwatuha ga aikin su ga kana ga akhwatuha ga aikin su to bai sa lakinna cikin akhwatu inna ba sai na aliyar riskar masa yace to ai lakinna ta amalu amala inna ko kuma maganan da ake faɗa cewa na maganan ta'ajjub ma a hasana sama'an nan wata wata jariya ta ga sama lokacin da taurari ta ce ma a hasana sama'a sai ce alkawaki shi ya miyar tambaya ne ita kuma tana ta'ajjibi ne yana cewa me kai mamakin abin da ya kawata sama shi kuma sai ji kamar tana cewa me ne ya kawata sama sai ce taurari mana ta ce ba abin da nake nufi ba kenan ina ma ina ta'ajjibi ta ce to lalle ya kamata a sa ka'ida da za a gane irin wannan abubuwa to shi shi abul aswad ya dauka su abul ala su isa ibn amrin al-hadrami su kuma almajiransa suka suka dauka shi ne suka aje ka'idoji na bamma ya tara almajiran shi abul aswad duli din yace to idan na faɗi wato harafi idza bammantu shafatayya idan kun ga na haɗe kumatuna to ku sa alama kaman qaus kaman baka shine wannan rufu'a da ake yanzu misali ka ce Allahu hu kaga ya haɗa kumatun nasa waje da shine bamma yace idan na bude kuma Allah ha to nan kuma a sa shi ya gindaya haka shine fatha da muke gani in kuma na yi ƙasa da leɓe na Allahi sannan kuma ku sa ku sa shi wannan in kuma da shi ƙasa shi dai babba su ƙa'idoji yadda aka yi samu ƙa'idojin wasalin nan yadda za a gane abubuwa to daga baya har ya fantsama ya shiga duniya sosai su Khalilun Ahmad Al-Farahidi su kuma almajiran almajiran su almajiran almajiran su Abu Aswad Duli ne kaza suka dauke shi suka yada shi a duniya sosai suka fadada shi cikin almajiran sa aka samu Siba Waihi Amr ibn Dhul shine Imam fanni ma yazo ya dauka ya ƙara fito da shi sosai ya shahara a harshensa sosai a lokacin shi ma daga nan kuma ma nahawun ta ƙaura da tana basara ne dukanta ta ƙaura kuma ta shiga kufa da aka samu kamar mazhabobi guda biyu na nahawu ya faɗa da dai aka samu rassa da yawa to ala ayi halin nahawu yana da muhimmanci ƙwarai na abubakar wata rana ya ga wani ya ɗauko itace zai sayar sai ce masa wannan ice na sayarwa ne ko wani dai abun sayarwa sai ce la barakallahu fika suna baka da to wannan zagi ne ko menene saboda la barakallahu fika kada Allah ya albarka a cikin ka shi kuma yana nufin la ba na sayarwa bane barakallahu fika ya masa addu'a ne ce to lalle dole ya kamata a san yace da, da zukatan ku suka karkace sai harasan ku suka karkace to ala ayi halin dai ilimi ne mai muhimmanci kwarai kwarai da gaske kwarai da gaske sosai wanda ba in ba da shi ba karanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karanta tafsiri ba zai yi wannan in kace ba zai yi ba wato ba zai yi ba majazi bane hakika ne ba zai yi ba ka gane ilimi bidunin nahwi wannan ba zai yi ba ba zai yi ba zai yi ka haddace abubuwa suna kanka zai yi ka haddace alqur'ani duka ka duk ka'idojin ka san su amma ba za ka iya kuma aiwatar da su ba sai gibri ma guru radiyallahu anhu yana cewa duk wanda ya dace qur'ani ya iya na hudu kawai bai san ka'idojin ba to zai yi ka haddace zai ka haddace bukhari zai ka haddace mukhtasar zai ka haddace kaza ka su zauna bakaken suna kwakwalwanka kawai amma ka ce ka gane me su me suka faɗa ba tare da ka san ka'idojin ilimin arabiya ba wannan ba zai yi ba mustahil ne kuma iyawar gwargwado gwargwado kowa da kimar da abin da zai iya saboda haka ibn malik yace qala muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala rasul mustafa wa alihi wa alihi almustakmilina sharafa wa asta'inu allah fi alfiya maqasid an-nahy biha mahwiya تقرب الأقصى بدفز موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقفدي ردا بغير سقع فائقة ألفية من معطي وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي به بات وافرا لي وله في درجات الآخرة wannan shine kamar mukaddima da shi ibn malik ne Allah ya kara masa yarda ke qala muhammadun huwa ibn malik muhammad wanda shine ibn malik ya ce muhammad din shine babban sunansa Kuran manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan fa huwa afal khalqi bi zimami wanda yake dannan suna da alfarma sosai ba mamaki ta fi zai albarka saboda sunansa Muhammad amma ana masa wato alkunya da Ibn Malik ibn Maliki dama da- dama in suka haɗu a shi alami duk alamomi ne wannan Ah, in suka haɗu ga alami ga suna ga laƙabi to wasman ata wa kunyatan wa laqaba shi in malikin ya faɗa a gaba can wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za'in siwa sahiba idan laqab ya zo to akan a kaddamar da shi wato yakan koma baya akan ismu da kunyatu duk da dai wasu sun masa istidraki kan wannan din kamar in muka zo wajen zamu gani Uh, sunan da ya fara da abu ko ibnu musa ana cewa alkunna uh, ya ce shi ne ibnu malik uh, shi ibnu malik wato ka'idan ilmai sun ce ilmai kala uku ne akwai ilimin da in za ka yi magana a cikinsa dole sai ka faɗi waye kai shi ne kamar ilimin hadisi da riwaya na riwaya wanda biduni zikri ƙa'ilihi ma in ba a faɗi wa ya faɗa ba kuma ba a san halinsa ba ba za a karɓa ba duk ingancin maje- maganar in dai ba a san wa ya faɗi ta ba ya yake ya adalarsa take ba za a karɓa ba ilimin hadisi kenan akwai kuma ilimin da ba a buƙatan wanda ya faɗa shine wannan wancan naqal ne ilmu naqal mujarradin naqal ne kawai shi shi shi kaman ilmin hadisi din shi mujarradin naqali ne kawai naqalun mahadun akwai kuma ilimi wanda aqliyun mahadun kaman ilmin hisabi kaman hisabi kaman su geography kaman su akuf kaman su taurari da sauransu waɗannan wannan ba a buƙatar wanda ya faɗa kawai ka'ida an faɗe ta ilimin an faɗe shi dokan an faɗe shi shikenan wa ya faɗa wa ko ko kamar ilimin ko ko mathematics in dai ka buga ya fita ko mular ta fita shikenan ko wa ya faɗa ma oho bare a san waye shi ya yake ya yake akwai kuma ilimi na uku shi kuma ya haɗa duka biyu shine ilimin nahwu shi murakkabun minhuma shi aqli ne ta wani lokaci saboda falsafa ta shiga cikin nahau sosai da za mu gani cikin karatuka mu da yawa za a zo nahau ne amma za ka ji falsafa da yawa a ciki a ce me ya raf'anci mubtada mubtada ne ibtida'i ne ya raf'ance shi ko kabar ne ya raf'ance shi me ya raf'anci kabar sun raf'anci wannan duk falsafa ce ba asalin ka'idar ilimin nahau ba falsafa lokacin tana tashe sosai to ta shiga cikin ilman da yawa ta shiga cikin fiqhu da yawa ta shiga cikin ko ina ta shiga ya sa ma wasu suka yi ta yakanta lokacin. Shi nahu kuma murakkab ne, to saboda haka shi in ka ga dama za ka za a faɗi wa ya faɗa. In an rinjayar da naƙlinsa, saboda mun faɗi yadda ta samu asali daga shi Ali. In kuma an ga za a rinjayar da wajen akalinsa saboda faɗan ƙa'idojin larabci kawai. To amma faɗan wanda ya faɗan Hassan a rinjayar da ɓangaren naƙal ɗin ya fi akan a rinjayar da ɓangaren wato aƙal ɗin. To abin da Ibn Malikin yake nan. Wa Ibn Malikin ya ce Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Muƙawalul ƙaul ɗin me ya ce? Ƙalan nan me maƙul ɗinta? Maƙulul ƙaul ɗin shi ne Ahmadu Rabbi. An ƙala Muhammadu me Muhammadu Ibn Malikin ya faɗa? Ahmadu Rabbi. ina gode wa Ubangiji na wanda shine khaira malikin shine mafi ficin dukkan mamallaka nan yayi jinasi ibnu malikin da malikin na kan ƙarshe jinasi ne tam wannan ibnu malikin yana nufin babansa ne ibnu malikin nan kuma yana nufin ubangiji subhanahu wataala musalliyan ala rasulil mustafa kuma ina mai salati akan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan musalliyar in hal ne to me yasa can yace kala ai yanzu ne za a fara littafi to an ce aqila yayi istimali ya kawo fi'ili madi ne cewa wab'ul madi mawdi'al mustaqbal dama kuma a larabci an san ana yi ubangiji ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu ko kuma a'a kin mai littafi galiban yakan tsara littafin gaba ɗaya a kwakwalwarsa kamin ya fidda shi to ya gama rera asida dukanta a kwakwalwarsa to yanzu kawai fidda ita yake to in yace kala dama ya riga da ya faɗa a kwakwalwarsa duk littattafai za ka gani sai maka kamata ya fi ko kuma daga farko ma aiki kaman alƙadi yadda ya a shifa daga farko zai faɗi babuka duk da zai a ciki to kaga ya yi shi a kwakwalwansa har ma kaman a shifan kaga in ka je ciki za ka ga wani gun ya ce babi kaza ne yake kuma ba babi kaza in bane ila waham mukaddimar zaka ga duk babobin da zai faɗa a cikin babi nan akwai fasali kaza in ka je zaka samu da yawa ba su kai fasulan ba ko ya shigar da wasu cikin wasu ko kuma yayi wahami ne ka ce ina mai salati kan ma'aiki al-mustafa zababbe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zababbe ne wato umman wa aban ta ko ta ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓe ne wa alihi sannan ina haɗa da alayansa mustakmili na sharafa masu cikakkiyar girma wanda wanda suka samu cikar ɗaukaka mustakmili na sharafa wanda suka isa ba mustakmalina ba mustakmilina kaman kaga sifa ce fa'iliya amma yana nufin sun yi abin da suka shiga cikin girma suka ɗaukaka ɗin. Wasta'inun la fi alfiya, maƙasidun na biha mahawiya. Wasta'inun la ina neman agajin Allah fi alfiya cikin yin littafi mai baiti dubu. Duk da baiti dubu biyu, dubu ɗaya da biyu ne. To ko da ya fi dubu ɗayan, ko da da ya kai ɗari ta zama, kawai za a masa laƙin sunan alfiya kawai. Ba a so dai ya gaza ne. In ya wuce shi kenan ba ko. fata ainihin lafi alfiya ina neman taimakon Allah fi wabin alfiyati ko fi sun alfiyati cikin aikata cikin wallafa littafi mai daiki dubu maqasidun nahyi biha mahwiya kuma za ta zama duk manufofin nahwu kusan jul din su kusan mafi yawan manufofin nahwu kashi 90 cikin 100 da duk maqasidun nahwu zai kunshi cikin wannan littafi ma wato maqasidun nahwi manufofin nahwi duka mahawiyatu ce tattararru ne duk an tattara su a cikin ta bihadin nan zai yi zama bidin yana da ma'anan fi zama fiha cikin littafi wa taqdabi tuqarribu al-aqsa bi lafzin mujaz wannan littafi kuma da dan Allah za ta na matso maka da nesa abin da yake nesa wanda aka yi magana mai tsayi a cikinsa aka faɗaɗa magana aka bi dogin hanyoyi ta wannan cikin hanya mai sauƙi zan bi ƙa'idar in matso maka da ita su ƙalibul aqsa da lafazi mujar lafazi ta ɗaiɗace ko zai maka kaza kaza ne dama shi al-uslubul ilmi haka yake kaza kaza ne kaza kaza ne shi ke amma al-uslubul adabi shi ne wanda shi kuma sai an bi doguwar hanya an zaga abin da ake son faɗin kila an faɗi baiti goma ba a faɗe shi ko sama da haka ma ba a faɗe shi ba amma al'usubul ilmi shi ba haka bane shi kawai kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne wa tafsidul bazla bi wa'din munjiz kuma za ta shimfiɗa maka kyaututtuka na nahwu da alƙawari kuma zartattun alƙawari ni na ɗaura alƙawarin kuma zan cika shi wasu kuma suna cewa dole akwai alkawarin da sai ka cika shi wa'ad din sai ka cika shi ne ka shagalta da ita kawai ko takarda kar ka duba malaman mu na na yola suna faɗan irin wannan akwai abubuwan da ake kirga za ta ta cikin wa'ad din kar ka haɗa littafin da kwanan in wai sadda kake karanta shi ko ta ko wasiƙa kar ka karanta shine wa'adun mujaz ka shagalta da ita kawai ita kadai wannan dai dai ka mai da hankali akan ta kawai wa taqtadi ridan bi ghairi suq kuma za ta hukunta maka samun yarda cikin malamai za ta hukunta maka samun aminta da abin da kake karantawa ba tare da tashin hankali duk wannan abubuwan da wato da ta kunsa ne tuqribul aqsa amma bi lafzin mujazi wa tabsidul balla bi wa'din munjazi wa taktabi ridan bi ghairi sibbi abu uku ya kunsa mata za ta maka su kuma fa'iqatan alfiyatan na mawqi kuma da idan Allah sai ta kara alfiyar ibnu mawqi shi ibnu mawqi wani babban malami ne wanda ya alfiya kamin shi ibnu malik ne hadda ma kaman shi yana da babuka na haf a cikin alfiyar nasa yadda ake koyar da rubutu wanda shi ibnu malikin bai dubi waiwaya ta kan wannan ba amma dai ya wato lokacin alfiyar sun ta samu karbuwa sosai shi ibnu malikin yana fatan tasa tafi wannan kaga aiki yi ma da yake fa'ikatan alfiyar sun maliki shi da zo yi faridarsa alfiyar sa yace da idan Allah ya tafi alfiyar Ibn Maliki. Sai ɗau wannan alfiyar Ibn Maliki mai baiti dubu ɗaya da biyu ya tattara su ya narkar da su suka zama baiti ɗari bakwai. Wasu abubuwan da Ibn Maliki bai faɗa ba sai ya faɗe su a baiti ɗari uku. Amma ba wai yi ya yi da ya gama ta Ibn Maliki ya ɗaura nasu ba. A ciki ne duk kowane babi akwai ƙarin sa shi su Duk babin aka zo misali aka zo babin ibafa. To zai matse duk ka'idan da Ibn Maliki ya faɗa zai matse ta to a ciki kuma shi kuma zai kawo abubuwan da inuwa bai faɗa ba sai ya tura a ciki yasa ana cewa jajayen farida ma malaman mu na zaure Allah saka musu alkhairi in aka zo zaka ga an ce haka to nan sai a sa a jan biro kamar yadda Sheikh Abdullahi Gundugo zaidan alaihi ma hasara min suma'i bi launin hamira yana isnu rafi duk abun da ya zama ƙari ne sama'i wanda kamus bai kawo ba عندنا لامية الأفعال وشرح الجامع للأمثال والصحابة فسي تاشي da ja ka san wannan ƙari ne nashi to shi ma su yi haka ne haka duk yanzu in ka samu guren da zai karanta ta a zo da gun malamai to zaka ga ana wannan shadi in wannan gurare to kaga shi ma su iya ce fa'i katan nasiya tan na malik ya ce fa'i katan nasiya tan na mu'min wato za ta fi ina roƙo ta tsara alfiyar inna mu'min amma fa wawa bi sab'in ha'izun tafdila amma shi fa in mu ya fi ni ya tattara falalan da ban samu ba saboda me ya rigaye ni alfablu lil mutaqaddim walakin bakat qabli fa yajri buka buka hawa qultu fabla lil mutaqaddim alhariri ya yana gaya wa shi kuma alfi wancan wanda ya makama subhanahu allazi la yansa makamar da ita ta jawo aka yi shi shi hariri yana cewa in yakun iskandari qabli fal allu yabdu amama al wabli wal fadl lil wadi la la la salli to shi ma su yi yace tunda shi in malike yace tunda ya riga ni dai to na san ya fi ni badi'uz zaman maqama ta badi'uz zaman al-hamdani wanda yayi Isa bin Hisham shine kaman aktar sa shi kuma akan ah wa bi sabqin hajin tafdila mustawjibun sana'i al-jamila kuma ya cancanci kirari na ne kyau yabo na ne kyau tunda na karu da shi tunda ya riga ne dole na karu da shi wallahu ya ƙadi bihi batin watira ina roƙon Allah wato wannan shi ya kawo shi da haka amma a ɗauke ta addu'a bai ce bai ce as'alullah ba yace kuma Allah ba bare a kaddara as'alu kawai dai Allah yana hukunta kyaututtuka suka ku ina roƙon Allah ya hukunta ya kaddara kyaututtuka suka ku ni gare ni walahu da shi ibnu mutsin fi darajatil akhirah a darajoji na gidan lakhira to ya masa addu'a da shi ya wato ba reni bane ba wulakanci bane ba ganin fifiko bane a'a babba ne marigayi ne dole in girmama shi ina ma roƙon Allah ya bani ni da shi cututtuka masu gwabi a gidan lahira nan shurra sun yi ta magana kan menene yasa bai ce Allah ya bibi batin wasira lahu wali ba shi sai ya fara da kansa to an yi ta magana da yawa cewa ai da da da sai ya fara da ibnu motsi din tunda shi sadda in malik yake magana nan shi in mutsi yana lahira to sai fara da shi amma sun ce al'aqilu man bada bi nafsihi wanda ya fara da kansa shine fi wato shine fi zama mai hankali to ala ayi halin dai wannan kamar ita ce irgajewar muqaddima ta shi malikin din radiyallahu anhu kuma shi mutum shi ba shi batsa'iye ne abba'i ne nasab wato danginsa kuma garinsu kuma andalus ne nan aka haife shi ya ya ya ya ya tashi aljiya aljiya ana cewa aljiya ne amma daga baya koma dimashq har ma su nawawi ma yayi karatu a wajensa a nan ma ya zauna a nan ya rasu radiyallahu anhu ya rasu hijira tana da shekara 672 a sha biyu ga watan sha'ban da daddare da rasu har hanke har a daren da ya rasu ma sai da ya haddace wasu baituka na larabawa na istishadi da na baiti ya kai takwas har daren da ya rasu ya rasu yana da shekara saba'in da biyar wani yana waka ce kad ka ba amnu malikin fi kab'a wa hamnu ah kaza haka man qadura yana da shekara saba'in da biyar ya rasu aka dai malikin ya yi rayuwa mai kyau ma ya samu matsaloli da sarakunan zamaninsa da abubuwa da yawa da suka dashi da malaman zamaninsa har ma ya zamana aka hana karatu a wajensa gaba ɗaya littattafansa aka hana a duba su a karanta su amma radda kuma suka ji yara su kuma suka ce to a je gidansa farkon abin da za a ɗauka littattafansa killace su a kula da su babban malami ne radiyallahu anhu haka Allah ya kara masa rahmar lahira za mu tsaya nan insha Allah wannan kamar mukaddima ce kuma za mu ci gaba da karatu daidai abin da ya samu insha Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى اله حق الجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين